إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم واستمسكوا بكتابه العظيم الذي هو أعظم معجزة أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاستمسكوا به وتعلموا قراءته وتلاوته واطلبوا منه استشفاء فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا القرآن فضائل لهذا القرآن فضائل عظيمة التي من جاورها ومن فعلها ومن كان معها كان من عباد الله الصالحين وسينال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى كما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذا يدلنا على أن بالقرآن الكريم فضائل جمة وأن لقراءته وأن لقراءته أجرا عظيما يناله كل مؤمن الذي قرأه واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى عباد الله فعلينا أن نتفكر ونتأمل ونرى كيف كان معاملتنا مع القرآن الكريم أهي معاملة التي أرادنا الله تعالى أن نفعلها بكتابه أم المعاملة التي أرادنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتعامل القرآن معه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد أشار إلينا على أن هجر القرآن من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى وهجر القرآن الكريم عباد الله أنواع وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في موضع الأول يقول الله تبارك وتعالى مشيرا إلى هذا القرآن أنه يهدي العباد إلى ما هي إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم يقول تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا وقال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالله تبارك وتعالى حذرنا من الإعراض عن القرآن الكريم فتلاوة القرآن على كل مسلم واجب وعلى كل مسلمة واجب سماع القرآن الكريم والاستماع إليه واجب على كل, على كل واحد منا وهكذا التدبر لمعاني القرآن الكريم الذي يتأثر في قلب الإنسان الذي ينشرح بها الصدور وكذلك الحكم والتحاكم مع القرآن الكريم فهذا واجب على جميع الخلق لأنه أمر من الله سبحانه جل وعلا وهكذا عباد الله فالعلماء رحمهم الله تعالى قد قيدوا أنواع حجر القرآن الكريم وسأذكرها لكم إن شاء الله فذكرها فذكرها ليس المهم منها بل التأمل والتفكر وأن يجعل كل واحد منا نفسه في ميزان الحياة فهل ينجو من الله تبارك وتعالى مع معاملته مع القرآن الكريم الأول هجر التلاوة هجر التلاوة والثاني هجر السماع هجر السماع والاستماع إلى القرآن الكريم والثالث هجر التدبر والرابع هجر التحا... الحكم والتحاكم إلى القرآن الكريم والخامس والخامس هجر تعلم معانيه والثالث هجر العمل به فهذه ستة من أنواع هجر القرآن الكريم فتذكر يا عبد الله كم تأخذ محمولاتك وتدخل إلى هذه الوسائل الاجتماعية الفيسبوك والواتساب وتليجرام وما حولها تتجول منها كل كل مجموعات كل هذه المجموعات ولربما تشاهد يعني آه الأفلام الجنسية الجنسية نعوذ بالله تعالى من ذلك فعلينا أن نتفكر ونتدبر ونرى ما ينفعنا في حياتنا الدنيا أو الدنيوية والأخروية اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن إذا أردت أن تكون من خير هذه الأمة فعليك بالقرآن يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإذا لم تكن متعلما للقرآن الكريم فأنت مهاجرا عن القرآن الكريم نسأل الله السلامة والعافية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dukkanin godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga sharorin kawunanmu da sharorin miyagun ayyukanmu dukkanin wanda Allah ya shiryar da shi babu shakka shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu shakka wannan shine batacce ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma ina shaidawa cewa lallai annabi Muhammad manzon Allah ne tsira da amincin Allah da sallama su tabbata a gare shi da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ran sakamako bayan ka ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokinsa mai riko da littafinsa wanda shine mafi girman mu'jiza da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukacin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin riƙo da alƙur'ani mai girma inda yake cewa da shi fastamsik billazi uhiya ilayk ka yi riƙo da wannan da muka yi maka wahayinsa innaka ala siratin mustaqim lallai kai kai kana kan hanya madaidaiciya Allah maɗaukacin sarki ya yi mana nuni zuwa ga wannan mu sani cewa ya ku bayin Allah karatun alkur'ani mai girma da mu'amalar da muke ginawa da alkur'ani mai girma tana da cikin mafi girman abin da zai sa mu samu ɗaukakan daraja a wurin Allah a ranar tashi alƙiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito Allah ya ƙara mushi yadda wanda Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadisi cewa duk wanda ya karanta littafin Allah a kowane harafi guda ɗaya yana da lada ɗaya wannan lada ɗayan za a ninka ta zuwa goma ya ce ba cewa nike ka ce alif lamin harafi ɗaya ba a alifun harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne lada nau kenan lada talatin babu wani aiki da bawa zai yi ya samu mafi girman lada ya samu mafi girman kusanci ya sami biyan bukatunsa na duniya da lahira ya sami ƙarin samun kusanci zuwa ga Allah da kiyaye dokokinsa kamar karanta alkur'ani mai girma wanda kuma wannan yana daga cikin mafi girman abin da a yau mu ko muka kauracewa muka nisance shi an wayi gari ma yau karatun qur'ani ya zama ƙauyanci a wajen da yawa daga cikin mu galibin mu nan ba mu da wani lokaci da muke warewa alkur'ani mai girma a yini guda ka ce wannan lokacin na ƙur'ani ne sai dai idan ka zauna ba ka da abin da za ka yi sai ka ce to bari ɗan yi karatu tsakaninmu da Allah ka ne ko ba ka bane sai dai in mun rasa abin da za mu yi mun je wani wuri muna jiran wani ko mun tsaya muna wani abin daban wanda muna jiran zuwan wani abu ne amma wai mu ware lokaci na musamman wannan lokacin na ƙur'ani ne mu karanta yana da wahala a rayuwarmu amma mu sani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambayi kowannen mu gaba da alkur'ani mai girma a ranar alkiyama wallahi azim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya kai ƙara wajen Allah madaukakin sarki yace Allah ya ba mu labari cewa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzon yace ya ubangiji na mutane na sun riƙi wannan alƙur'anin a matsayin abin ƙauracewa a matsayin abin ƙauracewa na farko in yin imani da shi ƙauracewa alƙur'ani ne alhafiz ibn kafir allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin tafsirinsa na tafsirin alƙur'ani wa tafsirin ƙur'anin azim yana cewa allah maɗaukakin sarki ya yi wannan bayani ne don kukan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kai na rashin imani da kafiran maka su da ƙur'ani a karan fari da kuma irin rashin yin aiki da alƙur'ani da ba sa yi in ma ana karanta ƙur'ani suka ji an ce to mu zo mu tada hayaniya kuma har yau wannan abin na faruwa za ka ji an zo ana sa karanta ƙur'ani wani masallacin suka ji an sa wani abu wata hayaniya dai wai saboda a hana wasu mutane sauraro su ji wannan alƙur'anin su fahimci wannan alƙur'anin shi ne kamar da Allah ke cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun suke cewa kada ku saurari wannan alqur'anin in ma ana karanta shi ku dinga yawan hargowa saboda in kun yi haka za ku iya yin nasara akan su a karanta qur'anin gaba daya da yawan lokaci so nawa ne za a sanya alkur'ani a wuraren hiranmu inda ya kamata mu zauna mu saurara amma sai ga wani ya fara fada dalla mana shirye mana karatun da Allah kana so ka shi zunubi ne dalla shirye mana an dinga nanata maganan a cire a cire a cire kenan har sai ya ga an cire qur'anin sannan hankalin shi zai kwanta wannan abin da yawa yana faruwa da mu a wuraren hiranmu a inda muke wajejen sana'o'inmu a inda muke rayuwa ina za mu kai wannan rayuwar daga cikin abin da Allah ya wajabta mana ko kuma maqasudin halitta mu ita ce bauta kuma Allah madaukakin sarki ya zaɓe ni mu wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bautar da mu da wannan alqur'ani babu wanda zai bar alqur'ani mai girma sai ya samu shari'a babu wanda zai riko da alqur'ani mai girma sai ya samu biyan bukatunsa na duniya da lahira babu wanda zai riko da alqur'ani fate ya samu kariya daga dukkanin wani mummunan abu wanda zai iya yin tasiri wajen bata masa rayuwarsa da sauran al'amura saboda haka jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu tsaya mu yi abin da ya kamace mu Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa alqur'anin nan shine abin da zai shiryar da mu zuwa ga hanya mafi zama daidai yace inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'anin nan shi yake shiryar da mutane zuwa ga hanyar da tafi miƙuwa wa yubashshirul mu'minin القرآن ينوى مؤمني بشارة الذين يعملون الصالحات ما فأيك تكاوى ورأيك سوى أن لهم أن لهم أجرا كبيرا سناد ونئر اللادا قوابا لجرم أورن الله أول ورن الله تبارك وتعالى يقار ميمي تامن السوى kamar haka ne muke baka labarin waɗanda suka riga suka gabace ka daga cikin al'ummomi وقد آتيناك من لدنا ذكرا كسني أما مومن باك ونئرن وأذي دتنا تروى دوأذن تروى دقريم من أعرض عنه دون يكود كي جبن ونن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا للي أران القيامة تبس زيد أو تكايا النوي ما سبلاء النوي كما خالدين فيه zai dawwama a cikin wannan kayan nauyi da ya ɗiba Allah ce wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla tur da kayan nauyi irin waɗannan ma'aunai na nauyi na zunubai a ranar alkiyama a wani wurin Allah ya ƙara ce mana wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kaurace wa alqur'ani ya juya baya ga barin alqur'ani to za mu ɗanɗana masa rayuwa irin ta kunci ونحشره يوم القيامة أعمى أرانا القيامة ذا متشيش ينا مكاه والله إن بقى تلاو القرآن سننك مكاه أرانا القيامة إن بقى قوقري فنم معنى من القرآن من جرما كان تنتن تني قبر آوين الله سننك مكاه قوة لتاشي ينا غني كيف ذا غني با الله تعالى شي يبين ونن أسين القرآن من جرما ذا متشيش مكاه zai dinga cewa rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji dan ne ka tashe ni makaho wa qad kuntu basira alhali na kasance ina gani a gidan duniya qala sai Allah ya ce da shi kadhalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka fanasitaha kai burush da su wa kadhalika al-yawma tunsa kamar haka ne kai ma yau za a yi watsi da kai ba mai kallon ka da daraja ballantana ma a yi maka hisabi ballantana kai tunanin jin kanshin gidan aljanna alƙur'anin nan shine hasken da yake haskaka wa mutum duhun kabari ina wanda ke jin tsoron duhun kabari in dai kana jin tsoron samun duhun kabari ka jimanci karanta alƙur'ani mai girma Allah zai haskaka maka kabarinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kullum kafin ya bacci sai ya karanta suratu tabarakal ladhi bi yadihi mulk manzon Allah yake cewa hiya munjiyatun min azabil qabr tana bai wa mutum kariya da tsaro daga azabin kabari in ji annabi Muhammad sannan alƙur'anin nan zai zo yayin da mala'iku za su yi maka tambaya zai ce da su tun kafin su fara tambayan ku yi tambayan ku lafiya ku bi min abokina a hankali ku kyale ni mu ci gaba da yin hira da abokina kaga tun daga ni ka fara samun mene kwanciyar hankali shi yasa imam shatibi yake faɗi a cikin lamiyarsa alfiyarsa ta yi wato qira'atu saba yake cewa wa hayful fata yarta'u fi dhulumatihi من القبر يلقاه سنا متعللا هنالك يهنيه مقيلا وروده وأجدر به سؤلا إليهم والصلاة har zuwa ƙarshen baitocin da yake faɗa cewa duk saurayi duk mutumin da ke jin tsoron duhun kabari to ya sani yalqahu zai haɗu da alqur'ani a kabarinsa sanan yana mai haskaka masa kabarin mutahallila yana kuma mai ɗebe masa kewa a cikin kabarin nan nata haka zai mai da shi zai mai da shi maƙilan wajen baccin rana mai daɗi warawatan da wani irin ƙorama ta jin daɗi da samun kwanciyar hankali sannan wa ajidir bihi ilai wa ajidir bihi suqlan ilaihim wasala qur'ani ya isa a matsayin menaciya wajen tambayan Allah ya bashi cikin karan alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta wannan alqur'ani domin a ranar alkiyama zai kasance mai ceto ga masu karanta shi na'am sai aka wayi gari mu kawai ce qur'anin muke yi to bari in safa mana muje tsakaninka da Allah ka zauna kai nazari abinda nake so kai nazari kai tunani ka wa'azantu tsakaninka da Allah kana cikin waɗannan mutanen hasararru ko baka cikin su kauracewa alqur'ani ya tattara kan abubuwa guda shida kamar yadda malamai suke ambatawa abu na farko shine hajarut tilawa kauracewa karanta alqur'ani yin tilawarsa na farko kenan kaga kai baka je ka koya karatun qur'ani ba na biyu kuma baka yawan karanta shi lokaci bayan lokaci to ka kauracewa alqur'ani mai girma na biyu akwai hajarus sama' rashin sauraro akwai lokacin da qur'ani baya bukatan kai ka karanta a ka saurara ne wani yana karantawa kafin sauraro da kyau kuma ka dinga yin tadabburi na ma'anonin alqur'ani da girma akwai hajarus sama galibin wayoyinmu na hannu wake-wake ne a ciki tiktok ne trailer ne a'a menene gashi nan dai whatsapp ne facebook ne waye-waye kallon comedy ne kallon seasonal films ne kallon abubuwa ne duk wayoyinmu nan in an duba abin da za a samu a shi kenan amma wallahi galibinmu nan in za a tsare masallacin nan a ce kowa sai an duba waya ta kowa yana da complete Qur'an wallahi da wuya a mu da shi ban ce babu ba akwai masu shi bayin Allah amma yana da wahala in kuma akwai shi a wayanka sau nawa kake buɗewa kake sauraro tsakaninka da Allah sau nawa kake sauraron Qur'ani shin yau ka saurara Qur'ani shin yau ka karanta ko da aya ɗaya tsakaninka da Allah ka je ka nemi ko da ma'anar aya guda ɗaya ce wacce za ka yi aiki da ita Allah ya karɓa? Na uku shi ne ƙaurace wa tadabburin Alƙur'ani wanda a wancan sati hudu ba mun yi magana akan menene ma'anar tadabburi shi ne mutum ya sanya zuciyarsa da tunaninsa wajen yin hararo ma'anonin da ayoyin alkur'ani da saƙon da ke ɗauke da shi suke bayani akai so no muke yin wannan shi ma in baka yi kana ka kaurace alkur'ani mai girma na hudu shine kaurace wa yin hukunci da alkur'ani da mayar da dukkanin wani hukunci da in muka yi rigima ko muka samu saɓani akai zuwa ga littafin Allah Allah ta'ala yana faɗa mana وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله duk abin da kuka yi sabani a ciki tsakaninku hukuncin wannan abin yana wurin Allah zalikum Allahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib bayan wannan ka sani cewa alqur'ani mai girman jama'a wajibi ne akan ka sai ka dinga tunani akan sa Allah ta'ala ya ce wa afala yatadabbaruna alqur'an washin mutane ba sa yin tuntuntuni ne game da ayoyin Allah afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha wannan tadabburi kenan sai na biyar abin da ya shafi oke muna maganan al-hukmu tahakumu ilayhi ko hukunci da mai da hukunci ko sabani tsakaninmu bayan wannan sai na ainihin wato biyar shine kauracewa neman lafiya da alkur'ani mai girma tsakaninka da Allah sau nawa ne kake jin ciwon kai ko ciwon kirji ko olsa ko hawan jini sau nawa kake neman Allah ya baka lafiya da alqur'ani mai girma Allah ta'ala cewa yake wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara muna saukarwa cikin alqur'ani abin da yake waraka ne ga mu'minai amma wannan abin baya ƙara wa azzalimai ko mai hasara shin kana cikin mu'minai ne ko kana cikin azzaliman mutum sai dai tawayyo Allah na a je a nemo magani a wurin wani a je wurin wani a nemo magani amma bai taɓa tunanin cewa wai ya karanta alkur'ani ba fatihan nan kana yawan karantawa kana sha a ruwa duk ciwon da ke damun ka wallahi sai ya warke duk nau'in ciwon da ke damun ka wallahi zai warke wannan tabbas ne ba shakka a cikin sa shi yasa ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa duk wanda Allah bai bashi lafiya da alkur'ani ba ya Allah kada ka warkar da ciwon da ke damun sa wannan yana daga cikin kawarcewa alkur'ani da muka yi jama'a yana daga cikin kawarcewa alkur'ani mai girma da muke yi jama'a shine rashin zama a inda ake karanta shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan falalan zama a inda ake karanta littafin Allah ko dai koyon tilawarsa ko dai koyon sanin ma'anoninsa galibinmu karatun ƙur'aninmu daga ramadan zuwa ramadan kuma tsakaninka da Allah kana da lokacin Qur'ani galibin mu sai ba mu da abin da muke yi ne muke ɗaukan Qur'ani mu karanta tsakaninmu da Allah wannan shine gaskiyar lamari Qur'ani ba shi da lokaci na musamman a wajen mu sai dai mahaddatan alqur'ani tunda ka san zaka yi hadda zaka je ka bada hadda gaban malaminka kuma zai tambaye ka dole zaka zauna ka samu lokacin yin tilawa wannan yana daga cikin falalar ɗalibin alqur'ani mai girma wasu malaman suna ƙarawa a nashidan cewa rashin haddace alƙur'ani yana daga cikin ƙauracewa alƙur'ani galibinmu inda muka ɗan iya muka ɗan iya shine daga suratul a'la sabbi hisma rabbika al'a'la zuwa nasi da mutum ya wani sai shi ai ya samu na sallah to ina na gyaran sallah bawan Allah mun ji ka samu na sallah ina na gyaran sallah kuma wai mu nan musulmi ne ba idan mun zo akwai da yaushe an zo an fara maganar qur'ani an zo masallaci za a fara koyi filan qur'ani sai ga wani ya koma gefe yana talla kawai shi ba da shi ake ba shi ba ruwan shi kuma wallahi alazim ko fatiha mai kyau bai iya ba wani ana tashi na qur'ani za a yi ya fi kowa saurin fita daga masallacin zai kama hanyar gida amma in wani karatun ne ba qur'ani ba zai iya zama ya saurara ma'ana shi qur'ani ne bai da bukata amma sauran littafin yana da bukata mukaddara ya kai bawan Allah a ce ka iya komai amma banna qur'ani da a ce ka iya alqur'ani amma baka iya komai ba wanne ne falala wanne ne daukaka a cikin guda biyu babu shakka iya qur'ani shi yafi komai daraja daga jama'a waɗannan ababen da lissafa kowannen mai ya dauka ya sa a rayuwar shi lokacin da kake dauka ka je kallon kwallo lokacin da kake ɗauka ka je buga ƙwallo lokacin da kake ɗauka ka zauna a dandalin hira lokacin da kake ɗauka a dandalinku ko wajen hiranku ko mashayarku ko ainihin wato wurin tattaunawanku ko wurin mitanin siyasanku lokacin da kake ɗauka wajen zuwa wajen sana'arka lokacin da kake ɗauka wajen duk abin da kake a rayuwanka tsakaninka da Allah waɗannan awoyi ne ka zayyana wa alƙur'ani a ciki kuma daga cikin ababen da lissafa ɗin nan guda shida tsakaninka da Allah a wanne ne yau da mutuwa za ta same ka ka zau ka tsaya a gaban Allah a yi maka tambaya a kai wanne za ka yi bada ansa a kai cewa ka sha wannan bangaren ka sha ka gama da wannan wurin akwai masu shekara sha bakwai a nan sababbin balaga akwai yan sha takwas akwai yan talatin akwai yan arba'in akwai yan sittin akwai yan saba'in a masallacin nan kowannenmu ba wanda ya sha ka zauna kai tunani karatu lokacin shi baya kurewa makararre shine wanda ya dauka ba zai fara ba amma yawan shekaru cewa su wani sun taso sun wuce mu wannan kai ya dame ka ka ji da kanka ba zai tsaya a ranar alkiyama gaban Allah ya cece ka ba wallahi ba wanda zai iya zama a ranar Allah a gaban Allah ya cece ka ko da kana riya su wani da wani ai wani za su cece mu ai za su yi mana kaza duk ƙarya ne ƙur'ani ya ba mu labari duk ƙarya ne kai dai ka yi kyakkyawan shirin da a yau in Allah ya tsaye da kai a gaban shi ai maka yi maka tambayoyi Allah zai iya kallon wani abu na salaha na alkhairi tare da kai ya gafarta maka amma wallahi in ba wannan ka kaɗe ka lalace Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon komawa zuwa ga littafinka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wannan hali da muke ci a wannan ƙasa tamu Allah ka yayi mana ya Allah waɗanda ke ɗaukan makami a kanmu ya Allah kai mana maganin su ya Allah muna roƙonka kawo mana ƙarshen wannan musiba Allah ka mayar da hankulanmu da tunaninmu da na shugabanninmu zuwa ga yawan tuba ga Allah zuwa ga karanta yawan zunubai da muke yi da neman tuban Allah daga laifukanmu domin Allah ya yi mana abin da ke damun mu ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda suke ahalin alƙur'ani waɗanda su ne nan ahalinka su ne keɓantattun bayinka ya Allah muna roƙonka ka sanya zurriyar mu su zamto daga cikin makaranta alƙur'ani masu tsayar da sallah masu bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله